بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha biyar ga watan rabi'un al'akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1440 daidai da 22 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 200 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahmatullahi alaihi wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'ada da tafarki da tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da yadda ya gudanar da al'amuransa da hulɗarsa da jama'a malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi a inda ibn qayyim yake cewa faslun a inda yake ci gaba da mana bayani akan tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina da abubuwan da suka biyo bayanta yace wa kana yusalli ila qiblati baitul maqdis manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yin sallah yana mai kallon alqiblar baitul maqdis wa yuhibbu an yusrafa ila alka'ba amma a cikin zuciyarsa da tunaninsa yana kaunar ina ma Allah subhanahu wa ta'ala ya canza masa alqibla ya maishe shi zuwa ga kallon ka'aba ma'ana ya zama ya koma zuwa alqiblar kakansa Ibrahim alaihi salam wa qala li jibrila shine ha yake ce ma jibril alaihi salam wadittu an yasrifa Allah wajhi an qiblati al-yahud nayi fatan ina ma Allah subhanahu wata'ala ya juyar da fuskata daga barin alƙiblar yahudawa wato baitul maqdis din kenan fa qala sai jibril ya ce masa innama ana abdun fad'u rabbak ni ma bawa ne kawai ka roƙi Allah Ubangijin kai maka wannan baiwa was'alhu ka roƙe shi faja'ala yuqallibu wajhahu fis sama'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya dusa jujjuya fuskarsa a sama idan yana sallah yarju zalika yana fatan ina ma Allah ya canza mushi din hatta anzalallahu alaihi har sa'ad da Allah ya saka mushi da fadin Allah subhanahu wa ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarbaha Allah ya ce hakika mun ga jujjuyawar fuskarka da fatan da kake da buri da kake na ina ma a canza maka lallai za mu canza maka za mu sa ka kalli alƙiblar da ranka zai so ta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram daga yanzu ka juya fuskarka zuwa bangaren sashen al-masjid al-haram wannan riwaya al'imamu ibn sa'adin al-basari shi ya fitar da ita a cikin littafin at-tabaqatul kubra na shi sai dai isnadin ta mursali ne musamman wajen waccan wato mas'ala ta tambaya da aka ce ya yi wa sayyidina jibril alaihi salam wannan tattaunawar tasu to ba ta tabbata ba amma sauran abin da ya zo a cikin riwayan ba tare da ambaton wannan ba to shi kan ya tabbata a cikin ainihin littafin al'imam al-bukhari cikin sahih ɗinsa daga hadisin albara daga manzan Allah sallallahu sallama da ya ba da wannan labarin cewa su annabi sallallahu alaihi sallama sun yi sallah suna kallon baitul maqdis watanni goma sha shidda ko sha bakwai ga wanda ya ce sha shida ruwaya ta ce sha shida to tana nuni zuwa ga wato watanni wanda suka cika watanni in an ce kuma sha bakwai watanni sha shida kuma an shiga na sha bakwai da kwana uku kamar da lissafin keke da keke nuna a cikin watan rajab ko sha'aban an ambaci biyun amma wanda ya da watan rajab ya fi nuna ingancin bayani domin zai zama kamar yadda aka ce wata biyu kafin ramadana kaga watan rajab to shine zai zama akwai ragowar wata biyu da shi rajab din da sha'aban sannan a ce ga ramadan haka al-imam al-bukhari ya rawaito waɗannan riwayoyi da waɗannan bayanai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam ya ci gaba da cewa wa zalika ba'da 16 shahran min maqdamihi المدينة قبل وقعة بدر بشهرين wannan ya faru bayan isowarsa madina da wata goma sha shida kafin yakin badar da wata biyu to kaga yakin badar an yi shi cikin a watan ramadana ne in ya zama saura wata biyu to kaga ana ana rajab kenan wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa qala muhammad ibn sa'ad akhbarana hashim ibn al-qasim قال أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال daga malam Muhammad ibn Sa'ad al-Basri babban malami daga cikin malaman tarihi wanda ya rasu a shekara ta 223 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin sa babban malami ne daga cikin malaman sunna Allah ya gafarta mishi shi kuma ya karbo daga malamin shi shine Hashim ibn al-Qasim wanda aka sani da Abu Nadri kenan Abu Nadri daga cikin rijalul jama'a ne malami ne fikatun min fikat Allah ya mushi rasuwa shekara ta ɗari biyu ne da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shi kuma yace an ba'ana Abu Ma'shar Abu Ma'shar shine Najih ibn Abdurrahman kenan Najih ibn Abdurrahman As-Sindi wanda shi kan malamai suna da maganganu a kansa yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a Abu Dawud tirmidhi na da ibn maja rasuwarsa shekara ta ɗari da saba'in ko da saba'in da hudu shine zance mafi inganci cewa da saba'in da hudu ne shi kam kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin takarib ba'ifi ne kuma ya samu ma ikhtilati daga ƙarshe bayan rauninsa ya kasance bararren bawa ne ga bani makhzum daga baya ɗaya daga cikin 'ya'yan sarakuna a daular abbanin abbas ta sayan wala'insa wanda bai halasta ba haka kamar yadda aka sani amma dai ta dai saya din kamar yadda aka ambata a cikin tarihin malami ne amma mai rauni to kaga isnadi ya samu matsala tun daga nan daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi wanda shi kuma tabi'i ne ya rasu shekara ta 108 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma 116 bisa sabanin masu riwaya da suka bada labarin rasuwarsa shi ma ɗaya ne daga cikin rijalul jama'a kaga sai ce qala ma khalafa nabiyyun نبيا قط في قبلة في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهرا يتشي آه wani annabi bai taɓa saba wa annabi ɗan uwansa ba akan alƙibla dukkan annabawa alƙibla ɗaya suke kallo ko kuma ya saba mishi akan wata sunna da Allah ya ɗaura su akai sai dai abin da ya faru shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama bayan da ya zauna ƙasar Madina wata goma sha shida sun makara sannan ya karanta shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka ya kafa hujja da wannan aya wata ke nuni zuwa ga duk addini iri ɗaya ne shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه cewa Allah ya shar'anta wa dukkan annabawa abinda aka baka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine irin abinda aka yi wasiya ga Nuhu shine abinda aka yi maka wahayi shi aka wa Ibrahima da Musa da Isa da sauran annabawa cewa an aqimud dina wala tatafarraqu fi ku tsira addini mi kakke kar ku rarraba a cikin sa to wannan yana nuni zuwa ga asalin aqida annabawa duka ne ma baya hani zuwa ga yiwuwar samun wani bambanci na wata magana a cikin shari'ar su ko ibadojin da aka daura musu ko abin da aka halasta musu ko aka haramta musu babu mamaki a samu bambanci gwargwadon yadda nassoshi suke ta nunawa malam ya ci gaba da cewa wannan ita ma tana cikin tabaqat ta ta ta ibnu sa'ad al-basri kamar da muka ji a sama sai dai isnadin kaga saboda wancan malami mai suna najih ibnu abdurrahman as-sindi mai rauni ne ba za a iya tabbatar da wannan magana kai tsaye daga malam muhammad ibnu kabir al-qurabi ba wallahu ta'ala ala wa kana lillahi fi ja'al al-qiblati ila bayt al-maqdis thumma tahwilha ila al-ka'bati hikamun azima Allah subhanahu wa ta'ala ya saka hikimomi masu girma cikin sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi cewa ya kalli baitul maqdis maqdamuhu al-madina sanda yazo madina aka ce kalli baitul maqdis da kuma thumma tahwilha ila al-ka'bati sannan daga baya kuma aka juya aka koma ka'aba a cikin wannan tsarin da Allah ya yi akwai hikamun akwai hikimomi azimatun masu girma wa mihnatun lil muslimina sannan akwai kuma jarabawa Allah ya jarabci mutane tun daga kan musulmai wal mushrikina da mushrikai wal yahud da yahudawa wal munafiki da kuma munafikai waɗannan su ne rankiyar mutanen da suke rayuwa a wannan lokacin akwai musulmai wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mushirikai wanda suke kan addininsu na gargajiya a makka da sauran kasashen larabawa a wannan lokacin akwai kuma yahudu wanda suke addininsu na yahudanci sannan akwai munafukai yan ba nan ba can a garin madina to waɗannan dukkan nau'o'insu kowa sai dai fuskanci jarabawa game da wannan al'amari na canjin alkibla fa amma almuslimuna faqalu sami'na wa ata'na su musulmai sai suka ce mun ji kuma mun bi wa qalu suka ce amanna bihi kullum min inda rabbina mun yi imani da dukkan wancan daidai ne wannan ma daidai ne duka daga Allah ne ubangijin mu suka yadda da abin da aka yi gabaki daya wa hum allazina hadallah wa lam takun kabiratan alaihim su Allah ya shirye shi su muminai wannan bai zama wani abu mai girma da suka kasa daukar shi ba suka kasa containing din shi ba kamar da Allah ya ce in kana lakabiratan illa alal ladina hadallah al'amari ne mai girma canza alƙiblan nan in ba ga waɗanda Allah ya shirye shi su ba wa ammal mushrikuna su ku kafirai mushrikan makka da sauransu faqalu suka ce kama raja ila qiblatina yushiku an yarji'a ila dinina sai suka yi murna suka ce alhamdulillah Muhammad ya fara gane hanya kaga yanzu ya dawo yana kallon alƙiblan mu abin da ya rage kawai ya dawo ya dawo ya ci gaba da yadan addinin da muke wato suna ganin kamar zai bar addinin sai ya dawo nasu wa ma raja ilaiha illa annahu alhaq babu abin da ya dawo da shi cikin alqiblan mu sai dan ita ce gaskiya wa amma alyahudu faqalu su ko yahuda sai suka ce khalafa qiblatal anbiya'i qablahu shikenan muhammad ya saba wa alqiblar da aka san annabawa gabanin shi suna bi walau kana nabiyyan la kana yusalli ila qiblatil anbiya sai suka kara kafirci suka ce inda annabi ne ai da shi ma sai ya bi alƙibla annabawa irin yadda kowa ya bi wa ammal munafiquna faqalu ma yadri muhammadun aina yatawajjahu su ko su dan sanuru munafikai suka ce to abin ma ya zama shirme muhammad ma ya rasa me yake ya zama ya shiga confusion in kanat al'ula haqqan idan wacce alƙibla ta farko ta baitul maqdis gaskiya ce faqad tarakaha kaga ya batta wa in kanat athaniya hiya al idan wannan ta biyun ta ka'aba ita ce gaskiya faqad kana alal batili to da akan barna yake kenan wa kasarat wa kasarat aqawilu sufaha'i minan nas sai zantuttukan wawayen cikin mutane suka yi yawa kamar da Allah ya faɗa sai qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wawaye ba su dinga faɗan to me kenan kuma wannan ya akai suka juya daga alqiblar da suke akai وكانت كما قال الله تعالى كما يدى الله يفعل سي أبن يذمت كما يدى الله يفعل ديك تشاء وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فدن الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أكبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله هكا الله يتشي mun sanya ku al'umma madaidaiciya don ku zama masu kafa shaida akan mutane tun daga nan duniya har lahira kuma don shi manzo ya zama shahidi akan ku akan gaskiyar ku a nan duniya kuma a lahira ya ba da shaida akan gaskiyar ku kuma ba mu sanya alƙibla da kake akai ba sai don mu jarabci mutane sai don mu bambance su wane ne suke akan gaskiya da waɗanda suke akan bata illa da alam man yattabi rasula mimman yanqalibu ala aqibi waye zai juya baya wani ne zai bi manzo Allah ya ce wa in kana la kabiratan illa ala alladhina hada Allah wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum sannan Allah ya ce kuma Allah ba zai wulakanta ibadar da kuka yi ba wannan kuma ishara zuwa ga mutanen da suka rayu suka mutu ba su riski wannan juya alƙiblar ba dukkanin salolin da suka yi sun yi ne zuwa ga baitul maqdis cewa Allah ya karba a haka tunda shi ya ce su yi haka wa kanat mihnatan min Allah imtahana biha ibadahu sai ya zama wata babbar jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci bayinsa da ita liyara man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala akibai dan ya ga waye zai bi manzo ya kuma ware wanda zai bi manzo sallallahu alaihi wasallama daga waɗanda za su juya baya su bar addinin Allah walamma kana amrul qiblati wa sha'anuha aziman malam yace yayin da al'amarin alqibla din nan ya zama da shi da sha'anin wato sha'ani ne mai girma canza alƙibla sha'ani ne mai girma a ce kawai ibada da kuke ku juya ku daina yin wannan kuma bayan an saba da ita kuma an ji labarin cewa annabawan da ita suke da sauran dai dalilai da suke masu yawa wabba subhanahu qablaha amran naskhi wa qudratuhu alayhi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan canza alƙiblan sai dai fara yin shimfiɗa doguwar shimfiɗa tun daga faɗin Allah da ya fara magana a cikin bakara da yake cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha daga nan qadiyar ta fara kaga kaman aya ce ta ɗari da biyar ko da shida ɗari da shida a cikin alkur'ani amma sai ka karanta akalla shafi biyu duka ba zo kan magana akan akan asalin qadiyar ba to duka wannan shimfiɗa ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw misliha Allah ya fara kafa hujja ma mutane da cewa ba shi ne ubangijin da in ya ga dama zai goge wata aya ko ya mantar da ku wannan ayar ya zama babu ita gaba ɗaya ko a goge hukuncin ta gata ana karantawa ko kuma gaba ɗaya ma ya zama ba ta cikin jeren giyar ayoyin alkur'ani Allah ya ce idan muka yi haka za mu kawo irin ta ko kuma wacce tafi ta alkhairi Allah ya ce Allah ya faɗi wannan cewa kai baka san Allah shine wanda yake da mabuwayi yake da iko ba to shine ana yake ishara ga wannan aya faɗin shi cewa amaran wa subhanahu qablaha amran naskhi wa qudratuhu alayhi wa annahu ya'ti bi khairin min al mansukhi aw mithlihi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan zo da abin da yafi wanda aka share ne ko kuma irinsa amma baya zuwa da ƙasa da shi ثم ذكر بعد اختلاف اليهود والنصارى sannan sai ya ambaci kuma bayan waɗannan ayoyi sai ya kuma ambaci wato saɓanin yahudu da su da nasara wa annahu ya'ti bi khairin bi khairin min al-mansuka mithlihi thumma aqaba dhalika bit tawbih liman ta'annata liman ta'annata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ya biyo bayan haka da da narkon azaba da alƙawarin azaba ga wanda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karan tsaye ko ya mushi shishigi a cikin isar da sakon shi fadan Allah am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl ita yake ishara zuwa gare ta nan kuna so kuwa manzon ku irin mugayen tambayoyin da kafirai ko kuma mutanen annabi Musa suka mushi ne su ce arina Allah jaharatan su ce kaza su ce kaza irin waɗannan maganganun da suka dinga faɗa shi kuke so ku yi kuma am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qab to sannan kuma sai ya ce walam yanqadahu wanda bai natsu ya jayu ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan da Allah ya ambaci wannan thumma zakara ba'dahu ikhtilafal yahudi wan nasara sannan sai kuma Allah ya ambaci bayani akan sabanin yahudu da su da nasara fadan Allah wa qalatil yahudu ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ita yake ishara a nan faɗin Allah cewa Yahudawa da Nasara kowa na cewa ɗayan ba akan gaskiya yake ba kowa na suka ɗayan kowa na ganin barna ɗaya kuma dukansu suna karanta littattafan da aka saukan musu ne wa shahadata ba'dhum ala ba'dhin bi annahu laysu ala shay'in suka yi junan su shaida cewa dukan su ba akan gaskiya suke ba wa hadzara ibadahu almu'minina min muwafaqatihim sannan ya tsoratar da bayinsa mu'minai daga dacewa da Yahudawa da su da Kiristoci wattiba'i ahwa'ihim da kuma bin son zuciyan Kirista da Yahudu thumma zakara kufrahum wa shirkahum bihi sannan ya ambaci kafircin su da shirkar su suka wa Allah subhanahu wataala wa qaulihim da fadin su inna lahu walada da suke cewa Allah yana da da subhanahu wataala amma ya kulu da uluwan kabira a tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka daga abin da suke suke faɗa wannan su ce Uzair ibn Allah wannan su ce Al-Masih ibn Allah ثم أخبر أن له المشرق والمغرب sannan ya bada labarin cewa da gabas da yamma duka na Allah ne wa aina ma tuwallu ta yuwalli ibadahu wa yuwajjihuhum fa samma wajhu duk inda yace su kalla nan ma fuskar Allah ne fadan Allah walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim Allah ke da gabas Allah ke da yamma duk inda yace a kalla to wannan na Allah ne fuskar Allah tana ta nan din ma inna Allah wasi'un alim Allah al-wasi'u ne al'alimu ne, fali'azamatihi wa si'atihi wa ihafatihi aina ma yi wajihul abd fasamma wajuhullah saboda girman Allah da faɗin al'amarin Allah duk inda bawa ya kalla nan ma fuskar Allah ne. Allah ya yi duka wannan muƙaddimar sun akhbara annahu la yas'alu rasulahu an ashabil jahim sannan ya ba da labarin cewa ba zai tambayi manzon shi game da yan wuta ba faɗin Allah ina arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim duk wannan muqaddima ce Allah yake tayi akan wannan mas'ala cewa mun aiko ka mai bushara da aljanna ga waɗanda suka bi ka mai kuma gargadi ga wanda suka kafirta cewa za a kona su za su sa wuta ko ba za a tambaye ka game da yan wutan ba ba za a bincike ka game da al'amarin su ba sannan ya ci gaba da cewa allazina la yutabi'unahu wa la yusaddiqunahu waɗannan ashabul jahim sune waɗanda ba sa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma sa gargata shi alaihi salatu wassalam thumma a'lamahu anna ahlal kitabi min al-yahudi wan nasara lan yardaw anhu hatta yattabi'a millatahu sannan ya bashi labarin cewa ai da yahudi da nasara ba za su taɓa bin addininsa ba sai in ya yarda da nasu walan tarda an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kenan ko yahud da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba sai ka bi addinin su Allah ya ci gaba da bashi wannan labari sannan kuma wa annahu in fa'ala wa qad a'azahu Allah min dalika fama lahu min Allah min waliyyin wala nasir Allah ya ce inda kuma zai yi hakan Allah ya tsare shi kuma ba zai hakan ba amma Allah yana ishara ne zuwa ga in wani ma yayi to ba za ka samu majibanci ko mai taimakonka akan akan abin da Allah zai maka ba sun zakara ahalar kitabi bi ni'matihi alaihim sannan Allah ya tuna wa banu Isra'ila Yahud da Nasara ya tuna musu ni'imar da ya masa ya musu fadin fadin Allah kenan ya bani Isra'ila kuru ni'mati alaikum wa anni faddaltukum alal alamin daga nan ya fara musu wannan karatun kuma ku tuna ni'imar da ne muku na ɗaukaka ku a kan sauran talikai wa khawwafahum min ba'si Allah ya tsoratar da su ya ja kunnen su ya musu tankiya akan kamun shi da azabarsa yawmal qiyama ranar alkiyama ya musu tankiya akan haka sannan kuma thumma zakara khalilahu bi an bani baitihi alharam sannan ya ambaci babban badadiyinsa wanda ya gina ɗakin Ka'aba din fadin Allah wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama wannan ita ke ishara wa asna alaihi madahu Allah ya mushi yabo ya ziga shi ya kuruta shi wa akhbara annahu ja'alahu imaman lin-nas ya bada labarin cewa ya sanya Ibrahimu ya zama jagora ga mutane wa ya atammu bihi ahlul ard cewa kuma ya yi umarni ya ba mutanen duniya umarni su yi koyi da Ibrahim sun mazakara baitakul haram fadan Allah sannan shi kuma Allah sake ambatan ɗakin wa idda allal baita masabatan linnasi wa amanan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalad amina ko menene gaban wa idh yarfa ibrahim alqawaid min albayt wadannan dai ayoyin rabbana taqabbal minna ga sunan ajajjiyar ayoyi haka su yake ishara anan ya ta ambatan su yace summa zakara baitahul haram wa binaa khalilihi da da ginin da annabi ibrahim ya masa wa fi dhimmi hadha an anna bani bai anna bani baita kama huwa imamun linnas فكذلك البيت الذي بناه إمام له abinda wanda yake nuni zuwa gare shi shine cewa wanda ya gina ɗakin jagoran mutane ne to shi ma ɗakin jagora ne ga al'umma ɗakin shi ma zai zama abin mafuskanta al'umma ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم عن ملة هذا الإمام إلا من أسفه أسفه نفسه إلا أسفه الناس sannan Allah ya bada labarin cewa babu wanda zai kyamaci addinin Annabi Ibrahim sai mutumin da yafi kowa kasancewa wawa a cikin mutane shine wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu babu wanda zai kyamaci addinin Annabi Ibrahim sai wanda ya mai da kanshi wawa thumma akhbara annahu thumma amara ibadahu an ya'tammu bi rasulihi al-khatam sai kuma ya umarci bayinsa da su yi koyi da wannan manzo nashi na ƙarshe wa yu'minu bima unzila ilayhi wa ila ibrahim kuma su imani da abin da aka aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don da aka koya annabi Ibrahim qulu amanna bima unzila bima unzila ila ibrahim kaza kaza har zuwa ƙarshen shi ko iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin huwa sabiha ibrahim banihi wa yaqub kaza kaza ga sunan dai ayoyi da dama yace summa radda alaman ƙala sa'annan kuma Allah ya mai da martani ga wanda ya ce inna ibrahima wa ahala baitihi kanu hudan aw nasara cewa ibrahimu da mutanen gidansa wai yahudi ne su da nasara to shine wannan id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin tun daga aya ta 130 zuwa har kamar 141 fadin Allah am yaqulna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am Allah waɗannan ayoyin da ya ci gaba da bayani a kai shi qul antum a'lamu wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa Allahu bi ghafilin amma ta'mal kaza kaza kaza kaza waɗannan bayanan su yake ishara anan cewa Allah subhanahu ta'ala ya mai da martani ga masu cewa Ibrahimu da mutanen gidan shi wai Yahudawa ne ko Kiristoci وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة duka wannan bayanin da kai ta ji tun daga kaman aya ta 106 har zuwa wajejen nan kamar aya ta 140 da har zuwa ma da 50 waɗannan duka ayoyin zuwa 141 dai akalla su ne ayoyin da suke bayani akan muqaddima akan bayani akan juya alƙibla daga baitul maqdisi zuwa alka'aba saboda girman al'amarin Allah ya mata wannan muqaddima wa ma hadha kulli duk da wannan faqad kabura zalika ala nas duk da haka al'amarin sai ya girmama idan mutane suka kasa fahimta shi illa man hadallah man hadallahu minhu in badan wanda waɗanda Allah ya shiryatar daga cikin su wa akkada subhanahu hadha al'amra marratan ba'da marra ba'da salisa Allah subhanahu wata'ala ya ta kawo wannan zance yana ƙara mashi ƙarfi sau ɗaya sau biyu har sau uku wa amara bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallama haifu kama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarci shi cewa yayi wannan juyin a duk inda yake wa min haifu kharaja da kuma duk inda ya fito wa akhbara anna alladhi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqimin huwa alladhi hadahum ila hadhihi al-qibla sannan ya bada labarin cewa kuma Allah da ke shiryatarwa zuwa ga sirati madaidaici shine ya shirtar da su zuwa ga wannan alqibla wa annaha hiya alqiblatu allati taliqu bihim ya bada labarin kuma cewa wannan alqibla ita ta dace da addinin da suke yi na musulunci wa hum ahluha kuma su ne mazuwa wannan alqibla li'annaha al-awsatu li'annaha awsatu alqibali wa afdaluha saboda ita ce wato mafi kasancewar tsaka-tsaki cikin alqibla kuma mafi falala wa hum awsatul umami da gaishe cewa kazalika da annakum ummatan wasata kenan ku ne mafi su ne mafi dacewa al'umma na tsakatsaki wa khiyaruhum kuma su ne zababbu cikin al'ummomi fakhtara afdalal qibali li afdalil umami da haka Allah ya zaɓa musu alƙibla mafi falala ta zame musu alƙibla ga su al'umma mafi falala kama khtara lahum afdalar rusul kamar da ya zaɓa ma wannan al'umma manzo mafi falala wa afdalal kutubi kuma ya aiko musu da littafi mafi falala kaga duka abin yana tafiya kenan azzubi guda al'umma mafi falala annabin su mafi falala qur'anin su shine littafi mafi falala cikin tafa annabawa sannan alqibla su ta ka'aba ita ce alqibla ita ma mafi falala wa akhrajahum fi khairil quruni kuma ya fitar da su a cikin zamani mafi falala wa khassahum bi afdalis shara'i kuma ya keɓance a wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shari'a mafi falala wa manahum khairul akhlaq kuma ya ba su ɗabi'u masu kyau wa askanahum khairul ard kuma ya zaunar da su a ƙasa mafi alkhairi waja'ala manazilahum fil jannati khairal manazil kuma ya sanya masaukai wuraren zamar wannan al'umma a cikin aljanna su ne masaukai mafiya falala a cikin aljanna din ma Allah ka samu a ciki wa mawqifuhum fil qiyamati khairal mawaqif hatta wajen tsayuwar su a a taron alkiyama to shi ma shine mafi alkhairi fahum ala tallin alim suna kan wani tudu mai bisa wannasu tahtahum dukkanin sauran mutane kuma a ƙasa kamar yadda hadisin Ka'ab dan Malik wanda Imam Ahmad da Ibn Hibbana da Hakim suka fitar da kuma wata riwaya daban daga Jabiru wanda Muslim ya fitar suka tabbatar da haka cewa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a taron kiyama za su zama akan wani tudu ne mutane kuma duk suna ƙasa fa subhana man yahtassu bi rahmatihi man yasha sarki ya tabbata ga Allah wanda yake keɓance rahamarsa ga wanda ya so Allah ka samu cikin rahamarka wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan shine falala Allah da yake baiwa wanda ya so wallahu dhul fadl azim Allah shine mazo falala mai girma wa akhbara subhanahu annahu fa'ala zalika li alla yakuna lin-nasi alaihim hujjatun Allah yace yayi haka ne kuma dan kada ya zama wasu mutane suna da hujja akan musulmi da yake cewa wa min haifu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja illa alladhina zalamu minhum kaga Allah ya bayyana kamar da ya faɗa tun Allah ya ce ayi yace fawalli wajhaka shatrahu min haifu kharajta fawalli wajhaka duk inda ka fito ka juya fuskarka ka kalli wannan al-qibla ta Ka'aba wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum duk inda kuke ya ku musulmai daga kun ji wannan labarin ku juya fasakun ku zo alqibla ta Ka'aba sannan kuma Allah ya ce yayi haka ne li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja kada wani ya ce da kanku kuka yi a Allah ne ya ce ku yi Allah da ya mallaki dukkanin alqiblolin shi yake da su kuma ya ce fuskar shi na ko ina shine wasiun alim shine ya ce a juya da can shi ya ce a kalli can yanzu kuma shi ya ce a juya da haka ba ba laifi bane kuka yi kuma umarnin Allah ne subhanahu wataala mahaliccin ku amma duk da haka sai da aka samu azzalimai kamar yadda ya fara nan walakin walakin zalimun albaguna yahtajuna alaihim bi tilka alhujaj allati dhikrat amma azzalimai daga cikin yahudawa da munafikai da mushrikan makka suna faɗan waɗancan maganganun yahudawa su ce ya saba wa alqibla annabawa munafikai su ce ya rude bai san abin da yake ba mutanen makka kafirai su ce ya kusa dawowa zuwa ga kafircinsu to waɗannan dukan dukan suna cikin azzaluman ne dukan su sun tarayya akan kafirci wal kafiruna humud zalimun da haka Allah ya hada sai ke cewa illal ladina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni karka ji tsoron su ni Allah ubangijinka ni zaka ji tsoro salawatullahi wa salamuhu alaihi malam ya ci gaba da cewa ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة دام سو ملحدي كركتتو باسا باسا إيا جاية دا annabawa sai da irin waɗannan hujjoji waɗanda suke lalatattun hujjoji ne rugurguzazzu ne hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim ghadab dama su kafirai masu jayayya da annabawa kullum hujjojinsu irin waɗannan ne rugurguzazzun hujjoji marasa ƙarfi amma da su za su ta yin abin nan wato musu da jayayya da karkata suna barin tafarkin annabawa Allah ka tsare wa kullu man qaddama ala aqwalir rusuli siwaha fa hujjatuhu min jinsi hujjaji haulai duk wanda kaji yana gabatar da wani zance wanda ya wannanci na annabawa akan zancen annabawa sawa'un shehi ne ko wani faƙihi ne ko wani malami ne ko wani mulhidi ne ko waye wanda zai ɗauko wata magana ta wani mutum ko ta shi kanshi ya ɗaura ta akan zancen wani annabi da zaka ga irin hujjojin da yake kawa ire-iren wannan hujjoji ne marasa ƙarfi waɗanda ya riga ya karkata ta wajen bin su wa akhbar subhanahu annahu fa'ala dhalika liyutimma ni'matahu alaihim wa liyahdiyahum kuma Allah ya bada labarin cewa ya yi musu wannan abin da ya yi ne don ya cika musu ni'imarsa kuma don ya shirye su kamar yadda ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu yace mun muku haka ne mun aiko muku da wannan manzo da wannan sako ne dan mu cika muku ni'imar mu inji Allah subhanahu wataala kuma dan wannan manzo ya zo ya tsarkake ku ya koya muku abubuwan da baku sani ba Allah Allah ya bada wannan labari thumma zakarahum zakarahum ni'matahu alaihim bi irsali rasulihi ilaihim ya tuna musu kuma ni'imar da yayi musu na aiko manzon da yayi wa inzali kutubihi alaihim da kuma kitabihi alaihim kuma da saukan musu da littafinsa li yuzakkihim wa yu'allimahumul kitaba wal hikma wa yu'allimahum ma lam yakun yakun yakunu ya'lamu dan ya sanashe su alqur'ani da sunna kuma ya sanashe su abinda da ba su sani ba thumma amarahum bi dhikrihi wa shukri sannan sai Allah ya umarce su da ambatan Allah subhanahu wataala da gode mushi da yake cewa fadkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun إذ هذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمة نعمه don wannan abun guda biyu ambatan Allah da gode mushi shine abun da yake wajibi don cikan ni'imar Allah wal mazida min karamati kuma shi zai ja Allah ya ƙara musu ɗaukaka wa yastajlibuna dhikrahu lahum kuma za su samu za su jawo kansa Allah ya dinga ambatan su fadkuruni azkurkum wa mahabbatahu lahum kuma za su sa Allah ya kaunace su ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به sannan kuma ya umarce su da abinda duk waɗancan da aka ambata a baya da gaba ɗaya waɗannan abubuwa ba za su tabbata gare su ba za su samu ba sai sun nemi taimakon wannan abin da za a ambata wa huwa sabr wa sala shine haƙuri da kuma sallah da Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in ku nemi Allah ya taimake ku ku nemi taimakon Allah da haƙuri da kuma nacewa wajen sallah to sai anan ne aka gama wannan bayani game da game da wato canza alƙibla tun daga aya ta ɗari da shida cikin bakara har zuwa ƙarshen wannan ita ce aya ta ɗari da hamsin da uku wanda ga asalin karatun bai wuce as kamar aya biyu ta isa amma saboda girman al'amarin shine Allah ya ya faɗaɗa zance ya mushi wasu muƙaddimomi da wasu shimfiɗu sannan ya kawo ƙa'idoji ya kuma tabbatar da su kuma yana yana jan kunnen wanda zai ki imani da wannan abu saboda al'amari ne babba wato wani abin nan ne drastic change ne canji ne na gabaki ɗaya na, na, na ainihin wato yadda al'amari yake ko a nan duniya ne a rayuwar duniya ɗabi'ance a rayuwar duniya mutane ba sa iya karɓan abin da yake canji ya canza musu gaba ɗaya salon rayuwarsu ko tunaninsu ko abin da suka taso a kai a ce kawai yanzu misali a ce to an haramta yin magana da harshe da kake magana da shi ka koma ka fara magana da wani harshe an haramta kawai a adin da kake kaga abu ne mai wahala ko a canza maka abinci ko sutura ko tunani ko a canza maka kofar gidanka ta koma ta bayan gida misali kaga duk wannan abu ne da zai mutane wahala fahimta haka saka doka akan haka za a ci rigima da mutane ko to irin shi ne wannan a ce sun saba da abu kaza kuma suna da tarihi cewa shi ake yi kuma ga wasu waɗanda ana fatan idan an ci gaba da yin haka za a samu su shigo addinin su ne yahudawa kuma ana gani idan su shigo addinin zai samu ƙarfi saboda suna da tarihi mai nisa game da annabta da, da, da malanta a cikin addini to kuma sai yanzu aka ce a bar alƙiblarsu na haka sai al'amura suka rikice gaba ɗaya har aka samu wasu suna ta maganganu kamar yadda aka ce da sai kulu sufa'u minan nasi ma wallahu an kibratihim allati kanu alaiha to shine Allah yayi wannan dogon shimfidar da waɗannan jawaban akan mas'alar ta ainihin wato a canza alkibra wallahu ta'ala alam sai malam yace faslun ga wata gaba wa atamma ni'matahu alaihim ma alqiblati bi an shara'a lahum al'adhana fil yawmi wal laylati khams marrat sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya cika musu ni'imarsu bayan ni'imar da ya musu canza alƙibla sai kuma ya ba su wata ni'ima ta wato shari'ar kiran sallah wanda ake yi a wuni sau biyar cewa kowace sallah idan za a yi ta sai an kira mata sallah kamar yadda aka sani mun karanta a baya Allah subhanahu ta'ala ya nuna wasu daga cikin sahabbai Umar dan Khattab da Abdullahi dan Zaid Allah ya nuna musu kiran sallah a cikin mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa suka koya ma Bilal bayan an zauna an yi shawara ya za a yi a dinga sanar da mutane sallah wasu su ce kaza wasu su ce a hura wuta manzo Allah ya ce a koyi da majusu ne wasu suka ce a dinga hura kaho ce koyi da yahudi ne da kirista kararrawa koyi da kirista ne daga ƙarshe ne ya ce to a je a yi tunanin hanyar da za a bi shine Allah cikin hikimarsa sai ya nuna wa da wasu daga cikin sahabbai irin abin da Allah yake so a shar'anta da suka zo kuma suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce lalle wannan shine shari'ar da Allah yake so a yi a koya ma Bilal ya fara wannan ainihin ibada ta kiran sallah wata ke sha'ira ce daga cikin sha'ir na musulunci wanda kuma ma ba a yadda musulmai su rayu a wani waje ba sa yi hatta mutumin da zai sallah shi kadai a daji ko a hanyar tafiya ko a ina ne ko a karkara na daga cikin sunna ya kira sallah hadisi ya tabbata al-Imam Abu Dawud da Nasa'i suka fitar da isnadi tabbatacce cewa wanda duk ya kira sallah babu wata dabba mai rai mai numfashi da zata je yana faɗan ashhadu an la ilaha illallah dinna face ranar alkiyama ta shaida a gaban Allah cewa ta san shi mumini ne shi sa wasu malami ma suke gani falalar kiran sallah ta fi falalar limanci saboda abin da ke cikin shi na ladaddaki da sauransu wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutane sun sa abin da ke ciki da sai an dinga yin takara ana yin qura'a ana yin jam'iyya ana yin magudin zabe wata kila sannan a samu a cewa ya ladani to duk waɗannan abubuwan suka tabbata na shari'ar Allah wanda kuma har yau ana aiki da shi a duk inda musulmai suke na daga cikin alamar gari na musulmai ne shine a jikiran sallah wa zadahum fil asr wa zuhri wal isha'i rak'atayn ukhrayn sannan aka ƙara masalla azhar da la'asar da isha suka zama raka'a hudu suka zama ruba'iyat raka'a hudu bayan ba da an kanat suna'iyatan bayan da raka'a biyu ce kamar yadda hadisin ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga aisha Allah ya kara mace da take cewa awwalu ma furidat salatu raka'atayn farko an farlanta sallah ne raka'a biyu fa uqirrat salatu safari sallar tafiya sai aka tabbatar da ita a matsayin raka'a biyunta ita kuma wa utimmat salatul hadari sallar gida kuma sai aka cike ta sai aka sa magariba ta zama ita ce wuturul wuturul nahar wato da ke bambance tsakanin wuni da dare sai kuma aka sanya asuba saboda ana so a yi karatu mai tsayi wa qur'an al-fajr inda qur'an al-fajr kana mashhudan sai shi kuma aka aka sa ta ta zama aka karanta ta zuwa guda biyu dan dan mala'iku da suke zuwa su sheda wannan karatu ko kuma wata riwaya aka ce Allah da kanshi ne yake sheda wallahu a'lam to wannan sai zama yana nuni zuwa ga asalin sallah da ga yadda take shine raka'a biyu ne ake yi sai aka zo aka ƙara waɗannan da raka'a biyun ma ana yin ne raka'a biyu da safe raka'a biyu da maraice sai bayan da aka yi isra'i shine aka mai da su haka guda biyar sannan kuma wannan yana nuni zuwa ga ashe sallan matafiyi asali dama haka take ba ba ba wai an rage ta bane dama can ita take da ta ce wa qirrat salatul musafir wannan shine ra'ayin wasu malamai da suke ganin cewa sallan matafiyi ba wai rukhsa bace a haka take dama duk da yake jumhurin malamai sun tafi akan cewa rukhsa ce amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a iya tafiye tafiyensa bai taba cika sallah ba duk inda yake a matsayin matafiyi to kasar yake wannan wannan shi yake nuni zuwa ga cewa lalle kasar ita ce sallar matafiyi in ba ya bi mai cikawa ba in kuma ba wai ya shiga cikin wani sarkakiya ba wasu kuma malamai suke ganin a'a ruksa ce mutum na iya aiki da azima shine ya cika din amma zance ne wannan mai rauni babu shakka akan wannan sauke shine abin da ya kamata mutum ya matukar yana matafiyi an samu ma sahabbai waɗanda suke tafiya su wata da watanni akwai wanda suka je jihadi ma har suka samu bayi wasu har suka auri yan mata daga cikin bayi har suka haihu ba su fasa kasaru ba har aka baka tambaya Abdullahi dan Umar cewa to ya za a yi a ce mutane sun je gari har suna da yaya a garin ko ba sa ba sa cika sallah saboda hayin sunan su matafiya sun je ribati ne na jihadi suna jiran su gama su dawo ne idan mutum yayi kaura ne ya koma wani gari to daga ran da ya je dewan sai ya ci gaba da cika sallah shi kamar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi so Madina cika sallah kawai ci gaba da yi ya zo a matsayin ba garin su bane amma ya zo zama ne ya zo zaman dirsha ne ya dawo garin a Sheikhul Uthaymeen rahmatullahi alaihi ya ba da fatawa kan cewa ɗalibai ma masu zuwa karatu wani gari kasar ba su dinga yi in ka taho daga sakkwato ko daga kebbi daga adamawa ka zo abu zaria ko biyu ke ko ka tafi Cardiff a Ingila ka je karatu ko a Washington ko ina ka je inda ba garin ku bane kuma kana ji a jikinka kai bako ne har yanzu yace kasar da kai kuma an rasa da rai da shi aka wannan fatawa duk da ba a santa mun gane kasar sunan inda sunan kan matafi amma idan sunan matafi ya gushe daga kanka to sai ka cika sallah sai ko kuma in za ka yi sallah tare da sauran mutane masu cikawa to nan ma ka cika shi yafi wallahu ta'ala ala malam ya ci gaba da cewa faslun ga wata gaba faqa yake fakana fa kullu hadha kana ba'da maqdamihi al-madina duk wannan ya faru ne bayan dawo shi kasar madina faslun ga wata gaba falamma istaqara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bil madina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zama ya tabbata ya samu wurin zama komai al'amura suka gyaru ya gina masallaci ya gina ɗakunan matan shi dukkanin jama'a da ya taho da su muhajirai kowa ya samu abin yi ya samu gidan da zai aje iyalan shi wasu sun yi aure wasu sun samu sana'a wasu suna ta noma suna ta kiwo yanzu musulunci ya sakata ya wala ba a hana su fitowa sallah za a kira sallah sau biyar a wuni za a fito a yi sallah za a zauna a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a saurari karatu a saurari wa'azi a saurari karantarwa suna muraƙabar ma wahayi suna jiran wahayi wanda duk bai zo ba yakan tambayi dan uwan shi yau me aka aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna kuma kokarin imtisali da umarnin sa suna bin shi akan shari'ar da ya koyar da su ba sa saba mushi to al'amari yayi daidai kenan wa ayyadahu Allah bi nasri Allah ya taimake shi da da nasarar da ya bashi bi ibadihi al-mu'minina al-ansar da bayinsa muminai waɗannan ansaru mutanen arziki wa allafa bai na kulubihim badal adawati wal ihani Allah ya haɗa zukatansu bayan tsohuwar gaba wal ihani jam'u ihina kenan wato hikidu abin da ake nufi da hikidu shine kulli a zuciya na ƙiyayya bayan bakar ƙiyayya da gaba ‘ya'yan baffanu ne wato cousins ne daga ausu da khazraju amma kuma gaba ta shiga tsakankanin su mummunar gaba wadda ta yi reshe ta yi reshe ta yi reshe ta zama very complex in kun tuna mun karanta a baya cewa shekaru kaɗan kafin iso mun zala sallallahu alaihi sun yi wani yaƙi da ake cewa harbu bu'af wanda a sanadiyar shi an kashe mafi yawan ƙaurayen gari kowane bangare an kashe mishi manyan yan tauri yan iskan gari waɗanda za su iya kawo musulunci matsala Allah cikin hikimarsa duk suka kashe junan suka junan su ragas a wannan wurin sai aka bar masu hankalin ciki wanda za su iya karɓa addinin musulunci to waɗannan mutanen da ba sa iya jituwa da junansu ga su gari ɗaya ga su dangin juna ga shi wani na auren ƙanwan wani wani na auren ƴan uwa wani amma rigima ta yi yawa a rasa da za a yi asibinta wannan rigima shekara da shekaru an fi shekara ɗari da hamsin ana rigima wasu ma an haife su ne an haifi iyayensu ne a cikin rigima to sai Allah subhanahu ta'ala ya haɗa kansu suka zama ƴan uwan juna isu isu tukunna sannan kuma suka zama ƴan uwan juna da mutanen Makka da Allah ya haɗa musu kansu da Allah yake ba da labari yana cewa wadkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a ada'a ku tuna ni'imar da Allah ya muku kuna matsayin abokan gaba fa Allah fa baina qulubikum Allah ya haɗa zukatanku Allah ya ce fa asbatum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari da ni'imar Allah kuka zama ƴan uwan juna haka Allah ya faɗa cikin Ali Imrana a cikin suratul anfal kuma yake cewa wallazi ayyadaka bi nasrihi ita ce wannan da yake ishara wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum Allah ya ce mu zala sallallahu salama ka duba irin falala da Allah ya maka ya baka nasara ya taimaka maka nasarar farko shine ka iya gudowa ka iso madina lafiya lau da kai da jama'a ka musulmai babu wanda aka kama a hanya ko aka tare shi ko aka kashe shi kuka iso lafiya kuka samu da ku addinin ya ba ku dama aka taimaka muku kuka zamu wurin zama sannan kuma Allah ya hada maka kan waɗannan al'ummomi wanda da ba sa ga maciji da juna suka zama ƴan uwan juna Allah ya ce mishi da zaka ciyar da duk dukiyar da ke bayan ƙasa lau an fakta ma fil ardi jami'an duk abin da ke duniya ka bayar don a yi zaman sulhu a yi samina a yi wane ne a biya diya na rayukan da aka kashe a baya wanda aka kona musu dukiya ka mayan musu waɗanda aka tada su a gari ka ƙara gina shi ka kafa idp camps ka gayyato 'yan agaji da 'yan ngo ta kawo taimako iri daban-daban ko duk ba shi bane lau an fakta mafin adi jami'an ma allafta bai na kulubi ba za ka yi haɗa zukatansu ba kuma amma Allah da ya so da ya soka da wannan alheri ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin Allah Allah allafa baina Allah ya hada kan zukatansu Allah ya hada zukatansu shine Allah yake cewa innahu azizun hakimun Allah mabuwayi ne mai hikima ba wanda ya sai wannan ba wanda ya sai hada kan mutane akan gaskiya sai Allah babu wanda ya sai hada kan mutane akan tsabarin gaskiya sai Allah sai suka hadu wata rana ma an taba samun wani bayahude wani shekanin bayahude ya kusa ziga su ya zo gan su a zonin majalisi guda ga hausawa ga khazraj sai ya ce da Allah jibi waɗannan kun manta da jinin da ke tsakankanu wani fashe kashe wananka wani ya kashe wananka amma wai Muhammad ya zo daga Makka ya zo ya hada ku kun zo kuna zama waje daya ya ta ziga su ya ta ziga su har hamiya ta motsa wasu suka fara zara takobi aka ji a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho a guje zo ya tarar da su ya musu fada ce ban same ku cikin bata ba ban kaza kaza kaza ba shine Allah ya saukar da fadin shi cewa ya allazina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirina in kuna biyan mai yahudu sai su mai da ku arna wata rana har yanzu kuma wannan aya tana yiki in kuna biyan mai yahudu ya kuma mu ne sai su mai da ku arna ya kamata mu dinga tuna wannan ko da yaushe to Allah ya hada kansu akan wannan ka'ida ta Allah shine yace wa kanat bainahum wanda take da tsakankanin su gabar da ke tsakankanin su al'adawa wal ihani allati kanat bainahum gaba da adawa da ke tsakankanin sun kuma karanta littafin tarihu tabari da littafin ibnu kathir al-bidayah wan nihaya da wasu daga cikin littafin adab ma zaka ji labarin irin rigingimun da aka dinga yi da fada da tashin hankali da kashe-kashe da waƙoƙi da aka yi ta yi na zambo da waƙoƙi na ta'aziyya na rafa'i ga waɗanda aka kashe an yi kisa sosai ba ɗan kankani ba da junansu dama su mutanen makka su ba sa faɗa da kowa don kowa ma tsoron su yake ji su ba wanda yake jan su faɗa su ana ganin su jama'a Allah ne tunda Allah ya kare su daga Abraha da kuma tun kafin nan sauran larabawa duka suna girmama su su ba su da faɗa irin wannan na yawan sa'ari tsakankaninsu amma mutanen kasar madina su ne suke da wannan rigingimu to sai Allah ya hada wa manzo Allah sallallahu alaihi kansu wuri guda sannan su din kuma Allah ya hada kansu da sauran baki din suka anshi bakin suka aje su dama kuma larabawa al'ada su suna da ansan baki ba a san su da kyamatar bako ba ba a san su da wato gudun bakunta ba al'ada su idan bako ya zo ba za a tambaye shi yaushe zaka tafi ba ba kuma za a tambaye shi me ya kawo ka ba sai ya faɗa da kanshi domin wannan yana nuni zuwa ga an kosa da shi ne an ce me ya kawo ka ana so a maza a ji sakon ka kuma wane shi za ka tafi wannan ma nuni ne zuwa ga an gaji da kai to larabawa ba sa tambayan ba ko wannan abubuwan guda biyu ba a tambaye shi me ya kawo shi sai ya faɗa da kanshi ba a tambaye shi shi zai tafi da haka mutum na iya ba kuntayen shekara da shekaru ma wani wani ma ya gudo ne daga can inda yake ya yi wata tabargaza ne ko ya yi kisa sai ya gude je wata kabila ya je zauna kuma ba su taba kin shi ba wannan ya daga cikin karan da larabawa suke takama da shi a jahiliya cewa su ba sa la yasaluna duyufahum mata turadir wa ma za ja'a bika ba sa tambaye shi zaka tafi ba su tambaye shi kuma yaushe me me kake so kaga mu yanzu ai wannan ba zai yi ba ai inda muke yan boko nan yanzu ya zamu yi wannan abun nan dole ka tambayi mutum ina me ya kawo shi ko kuma ka ce mishi ya aka yi bai ga maka ba ba waya ne Allah shi kyauta boko kenan Allah shi kyauta to sai ce faman atu ansarul lahi wa katibatul islam min al aswad wal ahmar waɗannan bayin Allah sai suka katange shi suka zama mushi katanga wanda suka hana shi su ne mataimakan Allah su ne rundunar musulunci suka hana duk wani jaffata da wani baka fata kaiwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bazalu nufusahum dunahu suka gabatar da rayukansu kafin a kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kai gare su wa qaddamu mahabbatahu ala mahabbati al-abai wal abna'i wal azwaji suka gabatar da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaunar iyayensu da kaunar ƴaƴansu da kaunar matayensu sun fi kaunar manzon Allah fiye da kowa jibi Abu Huraira da aka ce maman shi aka tace aka ce ya musulunta tace za ta dinga ba za ta musulunta ba yace to ki hakuri dai babu babu kiyayya amma ki hakuri ya zo ya sa manzo Allah ya mata addu'a ta shiga musulunci ga wancan wanda tace za ta za ta yi sa'ad ko tace za ta dinga abin nan yajin aikin cin abinci ta zauna har sai in tana da rai guda ɗari sai sai sun fita gaba ɗaya tana so a dinga tsine mai albarka a gari ana cewa koshi ta mutu saboda ya shiga sabon addini shine ya ce mata in kana da rai guda ɗari baba a ce ana cire su ɗaya bayan ɗaya ba zan canza addini na ba ki hakuri ki ci abinci babu rashin kunya amma kuma babu kin gaskiya to haka suka gabatar da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaunar kowa da komai wa kana aula bihim min anfusihim manzo Allah ya zama ya fi musu kansu annabi aula bil mu'minina min anfusihim ko yace ramathumul arab wal yahud min qausin an qausin wahida larabawa sauran kafiran larabawa da yahudu suka musu taron dangi wa shammaru lahum an saqil adawati wal muharaba suka zage damtse wajen yin gaba da su da yaki da su amma ba su dawo da baya ba sun riga sun yi alkawari to ba sa sabawa wasahu bihim min kulli janibin yahudu da sauran kafiran duniya larabawa suka dinga musu ihu ta kowace fuska wallahu subhanahu ya amurhum bis sabri wal afu a lokacin sai Allah yake ta musu umarni da su yi hakuri da su kauda kai hatta kauyata shauka har sai da suka yi karfi farko tun a makka mun ji a baya ana ta cutar da su sai suna cewa mata nasrullah sai dai a ce musu idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد cikin fusilat ce ku dinga yin abu mai alheri ga wanda ya muku mummuna abokin gaba ya zama kamar masoyi sai dai a ce fa'fu anhu wasfa ka yi hakuri ka kauda kai cikin ma'ida kenan ko wa hajurhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau in ba za ka iya saurara abin da suke ba a cikin sotul muzammil irin waɗannan ayoyin su ake faɗa musu lasta alaihim bi musaitar ba za ka iya cin nasara akan su ba yanzu a cikin alghashiya kenan ko to da waɗannan su ake faɗawa annabi da sahabbai ana cutar da su ana dukan sai su buya ko kuma har manzo Allah ya ba su dama ya ce an ce ku ce la ta Allah ce ku ce kamar da ya ba Ammaru dama wasu a kashe su wasu a yanka su wasu su gudu shi kanshi annabi da sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai buya suke a darul arqam ibn abil arqam wannan a makka kenan da aka dawo madina nan ma ba a ce daga dawowa kawai su fara jihadi ba sai da suka tsaya suka zauna suka nutsu tukunna suka samu wurin zama suka mai da jiki hankalinsu ya dawo jikinsu ya zama suna da psychologically they are ready sun zama sun shirya ma wannan tafarkin kamar yadda malaman tarihi suka rawaito sai na bakar yake faɗa yana cewa tun da waɗannan mutanen suka kore mu naga kuma sun biyo mu suna mana wato ba su ban mu mun tafi ba sun biyo mu suna san sai sun kama mu sun halaka mu na san cewa dole sai mun yaki da su wata rana ba zai yi addinin nan ya tabbata kawai haka nan su haƙura ba bayan an baro makka mun karanta anan mutanen makka suka zo suka sake samun ubai dan sanin cewa ka ce mana baka san da wannan al'amari ba gashi nan to wallahi ba a isa ba kaza kaza kaza suka ta maka gwamna banza cewa ko ka kashe shi ko ka kore shi ko kuma za mu zo da kai da su duka za mu yi maganin ku bai ji wannan ba ya ji tsoro ya ce yana da jama'a jama'a ta ce ba zan iya yaƙi da su a cikin gari na suka sake samun yahudawa suka sake kulla wannan abin nan magana da su cewa ko ku kore shi ko ku kashe shi ku mushi kisan gilla wato ku mushi mubagata ku yi assassinating din shi ko kuma duka za mu zo gaba ɗaya daga ku hasu sai mu yi maganin kowa kun dai san mu jama'a Allah ne suka yi tawa mutane barazana haka suka dinga nemo abokan wato alliance to shine sannan sai Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama cewa to yanzu kuna da karfin da za ku yi fuskanta su ya kamata ku dakatar da wannan zahab wannan cika baki da suke yi wannan ji da suke yi sun fi karfin Allah cewa za su maganin ku gaba daya to shine yake cewa washtaddat washtaddal jinahu fukafukin su yayi karfi fa azina lahum hina idin fil qitali shine Allah ya ba su izinin cewa ayyaki walam yu'arridhu alayhi walam yafridhu alayhi a lokacin Allah bai ce wajibi bane فقال تعالى الله يكتشى أهل الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن أنكر أن تقول أذن للذين يقاتلون كما يديك أنا دكا نصر المبني على ما لم يسمى فاعله ونشني قراءة نافع da Habs an Asim sannan Abu Amr daga Asim yana karanta udina udina lil ladina yuqatiluna sai zama mabniyun lil ma'alum kenan Allah ya yi izini ga waɗanda suke yin yakin sai zama kamar ayat ta sauka kenan a lokacin ana nuna musu kamar ma sun fara yakin sannan qurra'u na kufa su kisa'i da da hamza da ibnu kathir su kuma suna karanta azina lil mabni lil majhul azina lil ladina yuqataluna Allah ya yi umarni ga waɗanda suke ana kashe su ana yaƙa su cewa lalle an zalunce su kuma Allah yana da ikon taimakon su ba wai ya kasa taimakon su bane su jira su gani wa qad qalat ta'ifatun inna hadha al-idna kana bi makka was suratu makkiya wa hadha ghalatun li wujuhi wasu suka ce a wannan izinin tun a makka ne aka musu wannan izinin saboda suratul hajj makkiya ce wannan kuma mala yace kuskure ne ta fuskoki da dama fuska ta farko ahaduha anna Allah lam ya'zan bi makka lahum fil qital mun sani a tarihance a kasar makka Allah bai bada izinin ayyaki ba wala qala wala kana lahum shawkatan kuma ba su da wannan karfin ya tamakkaru da biha min al qital bi makka wanda za su yi yaki shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka watsa mishi mahaifar raƙuma a wuyan shi yana sujuda ba su iya komai ba sai Fatima ne ta hana kaga ba su da karfi a makka الثاني نبي أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة جيران جير آيوين نانوني إزوا قتشوا باين هجراني وإخراجهم من الديار باين فقد سورة غير جنس فإنه قال سورة الله يأتي أذن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أقول الله يا أبتا قبك أنكيس أي آية دكي بيدا واتشا cewa waɗannan da aka fitar da su daga gidajensu ba da haƙƙi ba kawai don sun ce Allah ne ubangijinmu don sun yi tauhidi kawai wa ulai humul muhajiruna sune sune sawa bakar mutanen makka asalisu abu na uku da yana cewa wancan fasara kuskure ne qauluhu ta'ala da Allah yace hazani qasmani qasamu fi rabbihim waɗannan wasu bangarori ne guda biyu da suka yi sabani suka yi rikici akan ubangijinsu a baya bayan a baya kenan a cikin sura nazarat fil ladina tabarazu yawma badrin min al fariqain wannan aya ta sauka ne akan waɗanda suka yi mubaraza suka yi fito na fito a yakin badar kafin kafin yakin ya cakuɗe su aliyu kenan da suka yi mubaraza da waɗannan kafirai kamar yadda bukhari ya rawaito hadisi daga sahabi abu dharrin ya kasance yana rantsewa da Allah annahu kana yaqsimu qasaman anna hadhihi al ayata nazalat fi hamza wa sahibihi cewa wannan aya ta sauka ne game da Hamza da abokan shi wa Utba wa sahibaihi wa Mubaddir da suka mubaraza haka Bukhari ya rawaito hadisi tabbatacce a cikin sahih sa malam yace na hudu annahu qad khatabahum fi akhiriha bi qawlihi a ƙarshen sura can ƙarshe ƙarshen suratul hajji Allah yayi magana da mutane ya ce bi qawlihi ya ayyuhallazina amanu wajen daidai su jira kenan ta biyu ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjuduhu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun to wannan aya kaga yanzu mukhataba da aka musu da ayyul ladzina amanu wal khitabu bidhalika kullihi madani kulluhu madani irin wannan khitab din kira da ya ayyul ladzina amanu din da ka jita to sura ce madaniya fa ammal khitabu bi ayyun nasu fa mushtarikun amma yayin nasu ana iya samun shi a makka ana iya samun shi a madina don haka faɗin shi a cikin surar da yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la kaga tana cikin suratul hajji ita mako to to to ita kuma tana iya zama makkiya tana iya zama madaniya fadan Allah ya wallazina amanu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina yad'una min dunillahi lam yakhluqu lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'u lahu zuwa ƙarshen ayar ko wallahu ta'ala alam yace alkhamisu na biyar annahu amara fiha bil jihad alladhi yaqummu al jihad bil yadi wa ghairi anan yayi umarni a cikin wannan sura wannan aya da yin jihadi wanda ake yi da hannu da kuma wanda ake yi ba da hannu ba wala raiba anna al amr bil jihad al mutlaq inma kana ba'da al hijra babu kokonto akan cewa umarnin da aka yi cewa ayi jihadi sakakken jihadi to ya zo ne bayan hijira fa amma jihadul hujja jihadi na kafa hujja na wa'azi da iya gamsarwa fa umira bihi fi makka shi a makka aka ce ayi shi bi qaulihi da fadin Allah da yace fala tuqil kafirina wajahiduhum bihi ai bil qur'an jihadan kabira kar kai makafirai biyayya ka musu gwagwarmaya ka gwagwarmaya da su bihi ai ta hanyar karanta musu alkur'ani ta musu wa'azi jihadan kabira kai ga karamin wa'azi fa hadhihi suratun makkiya kaga furqan ita ma makkiya ce wal jihadu fiha huwa at-tabliq jihadi a cikin wannan da aka ambata wa jahidun bi jahidan kabira to ana nufin isar da sakon Allah subhanahu wataala wa jihadul hujja da kafa musu hujja wa amma al jihadul ma'mur bi suratul hajj fa yadkhulu fihi al jihadu bis sayf shi ko wanda yake cikin sautul hajji ana magana da na takobi da kuma na kafa hujjan duka wanda dama ba a kai takobi sai an kafa hujja as-sadisu abu na shida anna al-hakima rawa fi mustadraki al-imam abu abdullahi al-hakim ya ruwaito a cikin musaddarak min hadith al-a'mash ta riwayar al-a'mash suleiman ibn mihran an muslim al-batin daga muslim ibn imran al-kufi abu abdullahi al-batin malami ne cikin malamai wanda yana da hadisi cikin kutubu sita al-batin ma'anar shi abdakham azimul batani malam tulike ke kenan za a ce ko haka ake ce mushi عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر آه أبو بكر كتوى أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن waɗannan kafirai da suka fitar da manzo daga garinsu manzansu daga garinsu to za su ko halaka fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah ya saukar da fadin sa udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu وهي أول آية نزلت في القتال wannan aya ita ce farkon abin da ya sauka a ainihin wato magana game da yaki wannan riwaya da ya ambata malam yace wa isnaduhu ala shart sahihain isnadin ta kamar da shi kanshi al-imam al-hakim ya ambata yace sahihun ala shart shaykhain zahabi ma bai mushi martani akai ba haka al-imam ibnu jarir at-tabari ya fitar da wannan riwaya a cikin tafsirinsa da limamu tirmidhi a cikin sunan ɗinsa da limamu abu abdullahi ahmad ibnu hanbal a cikin al-musnad dukkanin sun fitar da wannan riwaya haka ibnu hibbana haka limamu al-bazzar haka al-baihaqi a cikin sunan ɗinsa dukkanin sun fitar da riwaya ce sahiha insha Allah malam ya ci gaba da cewa wasiyaqu surati yadullu ala anna fi al-makki wal madini suratul hajji jeren giyar ayoyinta na nuni zuwa ga akwai 'yan makka da 'yan madina a cikinta ba lokaci guda ka sauka da ita ba wasu bangare a makka ne wasu bangare kuma daga baya bayan an yi hijira aka saukar da su fa inna qissata ilqa'i shaytan fi umniyati rasul makkiya kaga mun ce waccan aya uzayl ladina yuqatiluna madaniya ce akwai wasu ayoyin kuma da suke nuni zuwa ga makkiya kamar fadan Allah wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati wannan aya da take da bayani akan wata doguwar kissa wanda karatu ne mai zaman kanshi wannan sai ajin tafsiri ko sai abu malam umar wannan hafizahullah aya ta 52 a cikin suratul hajj kenan ita kan babu kokonto akan cewa aya ce yar makka bayani akan shedan da yake so ya sama annabawa wani buri na daban ya kokarin ya kawo musu matsala game da isar da sakon Allah subhanahu wataala amma sai kuma Allah ya kawar da shi ya dawo musu da gaske su wannan aya makkiya ce kuma tana cikin suratul hajji to da ka suratul hajji akwai ayoyi waɗanda suke kafin hijira ka saukar da su akwai kuma wanda suke bayan hijira wannan yana nuni zuwa ga tana da duka waɗannan bangarori za mu saurara a nan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك